نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatu a littafinmu na min hajjul muslim muna karatu ne dangane da babin da malam ya kawo na yarda da yin imani da annabcin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma muna karanta dalilai da malam ya kawo na shari'a da suke tabbatar da cewa manzan Allah annabin Allah ne sallallahu Alaihi wasallam satin da ya gabata ya kama da dalili da hujjoji a cikin attaura ko shine ka ce bible old testament yau kuma za mu tashi ainihin malin ya kawo kuma wani darasin mu na 23 malin ce kama da a filin injili bisharatun saniya ya ce kamar da kuma ya zo hallau a cikin injila ma new testament bible new testament shi ma akwai bishara da bayanai dangane da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane yake cewa abu na farko fi tilkal ayyami jaa yuhana ko ma'amadani ya kari yace a waɗancan lokuta ko a wayannan kwanaki kamar da cikin attaura kenan yace yuhana ko yazo wani daga cikin mabiya almasihu ibn maryam yakaridu yana yin wa'azi fi biryatil yahudi qailan a cikin taron yahudawa yake cewa tubu ya ku yahudawa ku tuba ga Allah li'annahu qad qataraba malakutus samawati lokacin bayyanar annabin da zai yi shari'a da littafi da zai zo daga sama ya kusa yace ga yawa taron yahudawa ɗaya daga cikin almajiran yesu bin abin nan isa bin maryam ne alaihi salam yake wa yahudawa da kuma nasara wa'azi da bushara game da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qawlu kadik taraba malakutus samawati cewar da yayi lokacin bayyanar malakutus samawati yayi yace isharatun wannan ishara ce ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama zuwa ga zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kama huwa bisharatun duk tirabi da isatihi kamar da kuma hakan da ya faɗa musu ya nuna cewa lokacin turo annabin ƙarshen zamani ya kusa daga su tuba ga Allah ma'ana su dage da yawan tuba da istighfari hakan sai sa Allah saukar da annabin kuma su yi imani da shi su zuna lafiya tare da annabin kenan yace iz huwa alladhi malaka wa hakama bi qanunis sama domin annabi Muhammad ne kadai bayan ɗauke annabi isa zuwa sama shi kaɗai ne ya zo wa duniya ya yi hukunci ya mallaki duk duniya ma'ana addininsa ya jagoranci duniya sannan kuma yake hukunci da abin da ya zo daga sama ma'ana littafin Allah shi ne ƙura'ani na fata an gane babu wani bayan annabi isa da ya zo da yake mutane jawabi dangane da dokokin Allah in ba na attaura kullum jilab ba a ce wani sabon littafi daban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na biyu qaddama lahum masalan akar qa'ilan yace ya cigaba da wasu waɗannan yahudi da nasara jawabi ya ba su misali na daban yake cewa shi annabin ƙarshen zamani yushbihu malakutus samawati yace shi annabin nan da nace muku zai yi mulki da abin da aka saukar daga sama na na qur'ani yace ga siffarsa yace misalinsa shine yushbihu habba habbata kadalin yayi kama da ƙwaya da ake zuwa a shuka a gona bayar hatsi bayar dawa wake mai da sauransu da ku abin da ake shukawa ƙasa kowace irin ƙwaya da ake shukawa na abinci da za a shuka ta zamo tsiro daga baya to ce annabin ƙarshen zamanin nan mai yin aiki da abin da ya zo daga sama to ya yi kama da yadda kuke shuka tsiro abin nan ya tsaba ku shuka ta tafi da kuma tsiro ya zama zangarniya ya fidda 'ya'ya a yi yabanya a girbi kuma abu mai yawa a ciki ya ce a kada ha insanu wa zara'aha ya yi kama da ƙwaya ta tsaba da ɗan adam zai ɗauka ya shuka a gonarsa fi haqlihi a cikin gonarsa wa hiya asgaru jami'il bulur in ka dauki kwayar hatsi yanzu ko wake ko dawa ko duk wani abu da yake shukawa za ka gan shi kwaya ɗayan sa haka a ɗan kankani ne ba shi da wani girma amma ka shuka shi a ƙasa ƙasa ɗaya ko guda biyu ko uku idan ake shuka kowane irin abu bayan wasu kwanaki bisa kadar Allah ya ruwan sama sai kaga ya bulo daga ƙasa wata yar ciyawa yar kadan kadan tsiro yana nan a je duba a je a yi zage gona a ga shuka ta fito sati daya biyu an tuga wadai ruwa akwai lema ga rana sai ya fara cunkuso a buɗa ya dan fara tasowa sai a zo a yi tira a rage shi sai fara gaba sai fara tahowa haka haka haka har a waye gari a ce an yi noma a yi maimai a yi wane ne har abin kasa gama za ka ɓuya a ciki in dogon zangare na kawai sa wake abin dawa da su hatsi da masara sai duk tsawon kan kasa gaba za a ganka ba amma asalin safa wata ƙwaya ce ƙwaya ɗaya biyu ka zuba a cikin ƙasa da to wannan annabin ya yi kama da irin wannan shuka da ake yi ta amfanin gona ya ce sai ka saka shi gashi ƙanƙanin abu ne ya ce walakin mata na idan ya kai wani lokaci ya girma fahiyya akbarul bukul sai waya gari ya zama ya fidda yabanya da tsaba da yawa ka shuka rami ka sara ka sa hatsi guda biyu ko guda uku ko guda biyar na fata an gane ana nan ana nan kwana tashi yayi kaza yayi kaza ya fidda kai yayi wai sai ga a wannan rami ɗayan an girba hatsin da ya kai ya fi guda ɗari tsaba ɗari asali kuma a ya kaɗan ne guda hudu biyar ba ya wuce haka galibi ya ce fahadihil ibara fil injili wannan wata ibara ce da kawo a cikin injila ma'ana new testament na nasara da take magana akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hiya ainu ma zakarahu ta'ala fil qur'anil karim kuma irin wannan kwatancen irin shi ne sak Allah ya kwatanta manzon Allah da sahabbansa a cikin alqur'ani na fata an gane yace iz qala ta'ala lokacin da ake cewa farkon ayar shi ne ayi guda biyu ne zuwa uku a dare ya ce muhammadun rasulullah annabi muhammadu manzon Allah ne wallazi na mahu ashidda wa alal kufari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan lillahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud yace zalika masaluhum fit tawrat an gama wannan yace wa masaluhum fil injili haga yace misalin su kuma cin injila sai Allah ba da lissafi da bayani irin na yadda shi wancan aka ga cikin Bible din magaba kida yace misalin cikin Injila shine kazar'in kamar tsuro ne da mutum zai zo shuka shi a cikin gona ko a ƙasa yace na ne aka ta dauko da ya fidda tsuro ka shuka tsaba an yi ruwan sama an yi rana ruwa ya kai sai ta fidda tsuro ciyawa ta zaka ta fito ba ta ciyawa ce kawai a takaice ko yar daya biyu ga tana a guri daya ana nan ana nan sai ta dunkule a guda sai ta ja ta sama mai ta ja ta bora ta yi sama ta ja gaba kenan ta yi kauri ta yi karfi ta fara miƙewa bisa kadar ta ubangiji ita ta kadar in aka ci dahu ko na ne eh fa'adarahu fastaglada fastawa ala suqihi sai ta yi ƙarfi ta ja gaba ya ce ya ujibus durra duk manomi in ya zo ga gona ta ja gaba amfani ya ja an yi noma an yi mai mai guri kasan gona fes babu ciyawa kuma nan tsiro ya tashi mai kyau iska na shiga ko ina duk manomi yana jin daɗin wannan abu yana burge shi yana jin daɗi ga shashin gona aka sai ta addu'ar a ci gaba da ruwa a ci gaba da rana amfani tafi sati ɗaya biyu wata ɗaya biyu a ce ana magana girbi ya ce yi ujibu zurra yana birge duk wani manomi na fata an gane ya ce Allah su ya yi annabi Muhammad ne da sahabbansa a irin siffar amfani da yake tsirowa daga sama dan karami ne sun fara da'awa daga manzon Allah matarsa sadana Abubakar sadana Ali sadana bin Haris gaba ɗaya mutum hudu biyar ana nan ana nan wani ya musulunta bayan ɗaya biyu haka dai mutum goma ashirin haka aka fara da ɓarman zan Allah ba mun ta karantawa ba haka shi ne kamar an yi shuka tsiro ɗan kankani ya fito yanzu ɗan kaɗin suna ya ɓoye ana nan sun kai mutum ashirin talatin suna ɓuya a gidan daro arkan bin abi arkan a nan ake musu bayanin wahayin da Allah saukar musu ana karanta musu a ɓoye in za ka je gurin a ɓoye in za ka fito a ɓoye haka haka har al'amarin su fara fitowa fili haga sun ja sun fara ƙarfi sun ja gaba sun fuskanci kalubale da masifu a makamin karanta a cikin tarihin manzon Allah iri-iri sun zarafi walakantarwa amma bai hana suna karuwa ba kuma bai hana sun tsorata ba na kashewa an kashe haka har suka kai suka bar gari suka kuma madina suka zama daula mai karfi yanzu sun yi karfi ba da za a iya da su kuma a ƙarshe kuma dole aka zo aka bi su bisa kaddarar ubangiji na fata an gane yace yi wa jibu zurra yana birge duk wani manomi liyugi da bihimul kufar to su manzan Allah da sahabbansa Allah ya yi su su zanto haka ne don ya bakanta ran kafare da su suka ce wannan ayar in ji da yawa daga cikin malaman tafsiri irin su ibini kasar da sauransu suka ce wannan ayar hujja ce akan duk wanda yake jin haushin sahabi a ransa to kafiri ne shi domin Allah ya ce ya yi su ne don su bakanta ran kafiri su sa mutum kafiri jin haushi in ya ji kana jin bakin ciki da haushin sahabiwa ne to ce hujja ce karara cewa me wannan sifa kafiri ne da wannan aya saboda matsayin sahabi a gun Allah ina fata an gane yace wal muradu min zalika abin da da ake nufi da wannan shine muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu ana nufin annabi muhammad da sahabbansa su ne Allah ya bada siffar su kamar shuka da ake yi a gona ta fito yar kaɗan ta yi kaza ta kai matsayi kaza an yi noma an yi maimai tana jan gaba ta fidda kai ta yi kaza haka ne na fata an gane to ga nuna kan manzon Allah da sahabbansa kenan yace abu na uku ko yake cewa in talaqu li anni illam anqali lam ya'tikum al menene albarqi to ba larabci bane amma kowa da karantawa ba larabci bane wata kalma dauko a cikin injila kuma da asalin yaren sirinaniyanci ne ko wani abin su makamanta ka ba ma larabci ba ne za ka ce ziran tafi na kusa in tafi domin in ni ban tafi na baku guri ba na gushe to ku dai sani cewa in na tafiya ta ma wani zai zo shi wani mai albarka na musamman mai yawan godewa Allah zai bayyana a duniyar nan zai cika duniya da addinin Allah ya ce fa'ama ina ne fa imma in atalaktu arsaltuhu ilaikum yace ni na tafi kuma sai a turo shi wannan mai albarka din mai yawan godewa Allah a turo shi cikin ku shine Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam yace fa idza jaa zalika yuwabbiqul alam ala qadibatihi in yazo shi zai cika duniya da kudubarsa da wa'azinsa da addininsa kaga annabi Muhammadu kenan na fata an gane domin shi kadai ne yazo a iya shekarun da ya ashirin da uku duk duniya babu yankin da addininsa bai je ba bayan ya rasu sahabbansa suka ci gaba da abin da ya tsora su a kai sai da aka baya gari duk duniya babu wani continent a duniya da ba kai musulunci ba zaman da ake yanzu a duniya babu wata ƙasa a duniya da a babban birnin ƙasar ba masallaci na sunna da ake da babu ta a duniya saboda aikin da manzon Allah yake yi sahabbai sun ci gaba da yi ko mutanen kirki sun ci gaba da har illa masha Allah ina fata an gane yace ina miki alaysat hadhihi jumla min al-injili sarihatun fi tabashiri bi Muhammad sallallahu alaihi malaikata wannan jumlar da aka kawo cikin injila ba tana bishara bane a buɗe ƙarara dangane da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ka duba tarihi yace man huwal ba menene albari'id wane ne wannan illam yakun muhammadin yace man huwa alladhi wabbaka al'alama ala khadibatihi sawahu wane ne ya tuka duniya da wa'azinsa ya kore jahilci ya kore addinin da ba na musulunci ba ya kore wutar farisa masu bautar wuta da tsafe-tsafe ya kashe ta aka kuma ana bautawa Allah ya kore bautar al-nasiru bin maryama ya sai tuka duniya da addinin musulunci in banda addinin manzo Allah waye wannan babu shi ba taba samu ba tarihin duniya addini guda daya ya mamaye ko ina kuma addinin iri daya kuma da awa daya littafi daya babu shi sai littafi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ha gani in ba shi ba wane ne zaka dai wannan nuni akan cewa zuwan annabi Muhammad akwai ishara da dalili da hujja ma a cin at-taura na fata an gane yace idh huwa alladhi ko nani bu'itha والآلم يسبك في بحور الفساد والشرور شيني aka turo a lokacin da duniya tana cike dab da fasadi da sharri zuwan manzala samu duniya a wani irin yanayi na fasadi da shari domin an yi nisa tsakanin annabi muhammad da annabi isa to wahayin allah ya karanta a cikin mutane yanin to ilimin da annabi isa ka a cikin linjila saboda tsaukan tsawon lokaci su mabiya sa caccanja shi a soke wannan a boye wannan a canja da wannan a sa wannan a ramala faɗi siffar yahuda da nasara suna yi harrafin alkalamin ba da mawabi ba gaske ba to suka waya gari a duniya asalin bayani wani littafi da yake magana kan addinin Allah mai kake babu shi a duniya sai daga samu an hada addinin da kuma ra'ayoyin shehunan addinin na fata an gane haka sai fasadi ya yadu masu cewa suna addini kini suna ba kan daidai ba ina kuma ga wanda ba sama addini kamar kasar farisa masu bautar wuta kamar kasar larabawa masu bautar gumaka haka babu wani abu na addini a ciki banda fasadi da shari ba abin da ke duniya a lokacin sai Allah turo manzon Allah da haske daga Allah sai Allah ya ce wa qad ja'akum lahi nurun wa kitabun mubin yace hakika zo muku daga Allah wani haske shine annabi Muhammad wa kitabun mubin da kuma littafi mai bayyanawa shine Qur'ani Allah sai ya bashi shi kuma sai ya haska duniya aka kawo da tudun duhun jahilci da shirka da kuma zalunci aka kawo hasken musulunci da addini da kuma zama lafiya ina miki ya ce walwataniya a lokacin kuma ana bautar gumaka ne ku daribatul azbaniha hatta fil kitabi asalin bautar gumaka alwasan ba wai sai gunki bane ake cewa wasa duk abin da aka bashi matsayin a zo a yi bauta don a nemi albarka a gurinsa shi wannan abun ko da asalinsa abu ne mai kyau to ya zama wasa hujja akan wannan shine manzala da yazo da suwa ya ta addu'a yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah karka mai da kabari na wasnan gunda ake zuwa a bauta masa ya roki Allah ya kare kabarin sa haga da an bauta kabarin duk cewa manzon Allah ne a ciki to haga ya zama mai kenan to yasa ce duk abin da za a zo a nemo ta albarka sabanin Allah abinda a gurin Allah kadai ake nema sai kuma a nema a gun wannan abu to za a yi ta masa wasa zaka a lokacin ta a duniya bautar wasan gumaka da san zuciya da tsafe-tsafe ya cika duniya ta zama ko'ida ta ce in ka zo daular larabawa kawai jahilci ne kundinka sai a zauna manya su tsara dokoki a yi dabba kaza mata ba za su ci ba dabba kaza maza ba za su ci ba dabba kaza maza da mata su iya cinsa haka dai dokoki ba Allah ba manzon Allah ci haka kawai kitabun ra'asi molanka kowa abin da ga dama kamar da constitution din kasa ko ta kasa ce in dai ba ta Allah na Allah da annabi ake faɗa ba ko haka kawai bayani ne wasu suka kawai gara da haka kawai a ce kaza doka ya zama kaza in kai kaza za a ma kaza ko dokar Najeriya ko dokar jihar Yobe in aka mutum yana luwaɗi ɗaurin shekara 25 ba ka suka ce ba wannan ba molanka ba ne Allah ce a kashe shi kawai me za a yi a kashe shi a kashe shi kawai magana ta wuce shi kenan ku wuce gurin ya za ku zo ku yaje banza kuna tare da shi a banza saboda me ma kuma ga zunubi kawai ku kashe shi haka Allah ya ce so ga duk tsarin da ba na Allah ba ya zama kitabun ra'asa kenan lumar molan ka kenan Allah kiyaye mu ko ina miki yace hatta fi alkitabi tsarin bautar da ba na gaskiya ba yayi yayi katutu har a cikin ma yahudi da nasara din su mun sai ganin suna da littafi daga Allah amma suna tsarin da ba na Allah ba saboda kowa a cikinsu akwai dokokin da suka shimfiɗa kansu ba Allah bane ya faɗa ba manzon Allah bane in talaka yayi laifi ta buda a taura a masa hukunci in mai kuɗi ko manya suka yi laifi kuma su kuma sai a rufe a ga zama zalunci ke to sai Allah ya tsine musu ya la'ance su a gurin Allah kai hukunci duk dai za ba Allah ba wani mai kuɗi ba mara kuɗi wa ya saka shi ko sai masa hukunci ko yace ina ne ومن هو الذي جاء بعد رفع عيسى وانيني يزو بايان دوكي النبي عيسى يدعو الى الله رب السماوات والارض wanda kawai yake kiran mutane su bauta wa Allah ubangijin samai da kasai babu wani in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yace ghayru Muhammadin in ba annabi Muhammadu ba to haka wannan hujjoji ne karara a cikin attaura a cikin linjila da suke bushara da bayani akan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai abu na gaba ladratul aqaliya shine hujjoji na hankali da za a bawa mutum ba aya ba hadisi amar bayani kuma ya gamsu ya sallama dole ya gamsu da haka yace abu na farko mal mani'u min an yusallallahu muhammadan rasulan yace menene zai hana Allah ya turo manzon Allah annabi Muhammad a matsayin annabi ai babu da zai hana Allah ya haka saboda ai an turo annabawa kafin shi kuma duk duniya kowa ya shaida an yi annabawa da yawa kafin manzon Allah to shi an turo shi annabi Muhammad a matsayin annabi menene abin mamaki me ya abin inkari ba kai zaka fara ba na fata ana ganewa yace wa kadar sara min iblihi mi atmaras mursalina kafin zuwan manzon Allah an turo ɗaruruwan annabawa wa ba'atha alafal anbiya an turo dubban annabawa iri-iri kafin zuwan manzon Allah sallama ya ce wa idza kana la mani amin zalika aqlan wala shar'an in ya zanto babu wani abu da zai hana a turo shi a matsayin annabi ko a hankalce ko a shar'ance ya ce fa bi ayyi wajhin tunkiru risalatuhu to ta wanda dalili zaka inkarin annabcin manzon Allah yanzu kirista ai shi babban bala'insa shine bai yarda da annabcin manzon Allah ba kirista kenan haka kuma yahudu shi yasa aka hana a bashi ya musulma ya aura saboda shi bai yarda da manzon Allah ba shi yasa kuma duk wanda ya mutu kan yahudanci ko kiristanci kafiri ne kuma dan mutane saboda bai yarda da manzon Allah ba na fata an gane ko da ya bi at-taura daidai irin ta zamanin annabi Musa bai go bai gushe ba a samu mai kyau a ce ya bi ta duk abu da yake cike dabbaka shi ya samu injila ta zamanin annabi isa babu ƙari ba rigi ya yi aiki da abin da yake ciki sai ya mutu akan wannan bautar to dan wuta ne shi saboda zuwan manzon Allah an soke hukuncin at-taura da injila sai da koda annabi Musa ne da ransa manzon Allah ya bayyana dole shi ma manzon Allah zai yi kamar da kuma nan gaba ƙarshen zamani annabi isa zai dawo duniya za su da shi kuma zai bi qur'ani ne da hadisan manzon Allah ya hukunci akan su ina fata an gane to kaga duk wanda ya mutu ba akan addinin manzon Allah ba ba ayo manzon Allah da'a ba babu ko shakka ya mutu alayin kafirci Allah tsare imanin yace ko ina miki wa tukfiru bi nabuwati dan me za kafirci kace baka yarda da annabcin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ila umumin nasi kace baka yarda an turusha ga mutane ga baki ɗaya ba yace as-salisu ko as-thaniya abu na biyu ko eh الظروف التي اكتفى بيسته تسلم كانت منني تتلقب رسالته ورسلا يجدد الرسالة ورسولا يجدد للبشرية أحدا معرفتها بكالكها عز وجل yace abin da ya faru shine turo manzon Allah da aka yi ko ɗauko shi a matsayin annabi ya ce ai ma abu ne da duniya tana buƙatar dama a ɗauk turo wani manzo na musamman don ya jaddada wa duniya da mutane matsayi da kuma haƙoƙi na ubangiji mahalicinsu saboda a lokacin kamar da muka ambata a baya addinin allah na gaskiya ya yi fendin a cikin mutane an jirgita shi an bata shi hatta abun alikita ba ma to kuma ya ga waɗanda ba alikita ba dama su ba su da annabin ma suna bautar gumaka ne da tsafe-tsafe da kuma al'adarsu da maguzancinsu daga ana buƙatar a turo wani annabi ya jaddada addinin Allah ya kawo shari'o'i da dokoki na Ubangiji to haka kenan saka turo manzon Allah dan yayi wannan aiki yace as-saliya as-salisa abu na ku intisharul islam bi sur'atin fi anha'il alam na daga cin yarda cewa manzon Allah annabin gaske ne cewa musulunci ya yaɗu da gaggawa a duk duniya zuwan manzon Allah da komawarsa ga Allah shekararsa 23 a matsayin annabi na fata an gane amma kafin ka ce shekara 50 na annabcin manzon Allah ma daga turo shi har ya rasu a ƙara shekara 25 duk duniya ba inda musulunci bai je ba kuma duk duniya babu inda babu musulmi shi kaga wannan ma alama ne cewa shi annabin Allah ne kuma addinin Allah ne saboda al'umma suna karban sakon kuma suna ganewa kuma suna yadda kuma suna samun jin daɗin suka irin bautar da annabin ya kawo tunda har gobe har jibi ba mai samun nutsuwa a duniya sai wanda yake bin kantarar manzon Allah mun sha ba da misalai kullum mun mutanen Afirka an riga an cusa mata tsabi'a cewa mun rena kanmu mun ɗauka bakin mutum ba komai bane ba ka bane saboda turi ya cusa maka cewa kai baki ba kowa bane saboda ka shi shi fari shine mai daraja shine ci gaba da ka ta ganin mutum sai je samu man shafawa namiji ba yana shafawa wai ya zama fari saboda tsabar iskanci ba rayin sani bane san zuciya ne san zuciya ne to ba dan daudi bane kai me za ka yi fari me amfanin yin farin in kai farin sai me amma an gaya mar cewa wai farar fata ta ce daraja ta ce kima ni abu da ke bata mu ma in mace ta yi wannan dan tana neman miji ta saba wa Allah ko bai bane ta yi saban Allah amma ta samu hujjar san zuciyarta ai to kai namiji fa auren ka za a zo ai to mata yanzu a duniya a kowane za ka zo ta aure ka ne kai za ka aure ta fi ditsiyarka kai za ka ba ta sadaki kai za ka ba ta gidan zama ko da akwai yan tamori masu neman hajiyoyi bai da ko sisi sai je nemo ta ja mata kalaman banza ta bashi gida ta bashi mota kawai akwai su amma dai a asali ai namiji shi ne ke auren mace to haka to menene ne wasu sai ka ta kokarin wai kazan fari wallahi idan kai wada ne ma dan duku nunu in kana da kuɗi a hannunka kana da ɗabi'a mai kyau ka iya magana aure zai ba zai ma wahala ba ba zai maka wahala ba akwai mai son ka akwai mai son ka ka iya magana ita mace ka iya bayani ne kawai ka iya bayani kuma ka iya kyauta shikenan kalas ko ba hiba ne don kai fari ba kai da ko sisi mai amfanin ka tittiburi kawai mai amfanin ka kaga dai karshen asara to amma menene suka ce da masu turawa sun cuce ka sun nuna maka cewa sun maka mana cewa wai cultural transplanting an cusa maka a zuciyar ka cewa wai kai kaskantacce ne za ka za ka ga a shekarun bayan banda ma yanzu Allah ka wani wata wani ci wani juyi mutum yana magana bahaushe dan bahaushiya wai ka ji wai you know i don't know me zan ce wani abin da Hausa ka ji ƙarya fa ka ji ƙarya fa wai bai san me zai faɗa wannan kalmar da Hausa ba wai shi wai a dole shi wai tuno ka gane a idan ne mai zan kira ta ma yanzu yan karfin ka suna faɗa ta burgewa kai ai ba burgewa me abin burgewa don ka koyi yaran wani ka ku iya na ka tukunna to sai ka iya na wani babu laifi a ciki don ka san sharrinsa kuma ka yi zaman yawa da shi ka nema fa'ida a gurinsa ba laifi ba ne amma dai kar ka nuna cewa naka kaskantacce ne domin yare da Allah ya zaɓe kai baka shi akwai dalili da hikima da Allah ya sa mai faidu ka haka kuma babu wani yaren da ya fi daraja abun Allah Allah ce inna akramakum indallahi attaqakum ga Abu Jahal ba Quraishi ne dangin manzon Allah ne babban manzon Allah ne ma da ransa Allah ya masa tabbat ya da Abu Lahab ma agna anhu malahu sayasla naran za dan wuta ne Allah ya ce ba Quraishi ne hashimin dangi ne Bilal bin Rabah bakin mutum ne baki ne dan Afirka dan Habasha ne Manzala ce ya Bilal me kake aikatawa ne jiya na shiga aljanna na ji motsinka a gabana bakin mutum bakin mutum kaga gurin Allah ba fata bace take saka samu darajar Allah ba yaranka bane a abun dokokin Allah ne bin manzon Allah ka samu darajar abun Allah sai Allah ya yi kishinka ya baka daraja ya baka matsayi abun Allah tamamu an tusa mana kawai yaka da kai yanzu turanci kake so sai ka koya har kana jin haushi baka turanci ba so what ne to a ciki ko in ji ba haushi to me a ciki dan baka iya ba wani ya mutumin mai aje sayan kaya aba da iya turanci ba su ko sai hausa ba suka ce hey ba ba turanci ya ce eh babu kai taba ya ce amma akwai kuɗi lokacin akwai kuɗi ya ce ya maraka nan kuɗi ne a jinsinsa nan ma kuɗi a baya ce akwai kuɗi ba turanci ya za a yi ya ce wait sai da ɗauko ba haushi aka yi ciniki Allah tun a lokacin za ga babban mutum a kano bai iya kowane yare ba sai hausa duk duniya da je sai kaya kuma ya dawo a ga tattare da kuke da kike hawa alaji ai akwai dala a jiwon ka gama yare a duniya kuma gaskiya ne to bare kuma kai musulmi in kana da imani kana ilimin addini duk duniya wallahi kai ba kazan ke bane duk inda kaje kai material ne sai dan ga kamar da kanka banza ko baka da amana ko kai munafiki ne ko da sauransu amma in dai ka san hadisan manzon Allah ka kiyaye su kana aiki da su ko me yaranka duk inda ka shiga za a soka ta mu haga mu an tusa mana kana ji cewa kai baki mutum baka da daraja baka da kima ta amma yanzu ture kanta suna cikin bala'i da ukuba shi yasa ko satin nan fa a ni wata kasa ta ta kirkiro kuma ta halatta taimakawa mutane su mutu faransa ne ko saboda damuwa yana damun su depression ya dame su ba su da maganin depression ba maganin asibiti ba shi depression din maganin shi ɗaya ne Allah ka cewa allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innal qulub to mu musulmi mu ne muke da qur'ani da hadisan manzon Allah kuma kai bakin ciki ka shiga damuwa bai kamata ga musulmi da bakin ciki ba da ka ji damuwa ya ce wa in kunta fi ghammin fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tanjimin alhamd akan ta qur'ani shikenan kana shiga damuwa fara zikirin ubangiji hasbunallahu wa ni'mal wakilu mazala ke cewa tana maganin damuwar lahira ma ba ta duniya ba in ka zama wuridinka kenan hasbunallahu wa ni'mal wakilu la ilaha illa anta subhanaka ni kuntum zalimin wannan addu'ar manzala yake cewa duk wanda ya shiga kuncin rayuwa da matsi da damuwa in ya faɗe ta da imani sai Allah ya fitar da shi a ci ko me ma saboda addu'ar annabi Yunus ce to wannan in ba manzala ba zai koya maka su to ga mu muna da maganin ma damuwa amma bature ba shi da maganin damuwa sai dai wai abu daya an yadda mari ya je asibiti a kashe shi to akwai bala'in da ya fi wannan a zuciya eh babu bala'in da ya fice wannan abu ne kuma ka duba mu yadda muka rika rayuwa abubuwa iri-iri amma saboda musulunci da muka gada a arewa ana addu'o'i daga kankace me abin ya wuce ya zama tarihi baka san ma ya wuce ba har an manta ma da shi ai addu'a ce da ake karanta qur'ani da ake yi akwai waɗanda kullun ta Allah ba su da aiki daga tun qur'ani akwai wani malami na kullun ya ce min yana yin izu akalla talatin kullum ta Allah sai yayi ya rasu Allah masa rahama na kai mai ziyara wata ranka mun karfe 9 na safi muna hira daga sama daga to sai aji to sai na gurka mun irin ko na dan dame shi yace mu ayan zuba don zuwan ka ba da na yi izu kaza yanzu zuwan ka na yi izu 10 to wallan ne to wallan ayabe ne ai ba sai ta ai baka sani ba ko to misali irin waɗannan nawa ne yanzu a cikin mutane shi ba shi da aiki daga cikin Qur'ani kuma zai addu'a ya Allah ka kawo Najeriya dauki Allah ka mu lafiya da zama lafiya Allah aikin su kenan a duniya kana ga duk abin da ka tura wa arewa sai Allah ya yage abu ko me da dar ubangiji zaka mu rike musuluncin mu da gaskiya mu rike ɗabi'ar da halayen manzon Allah mu da gaskiya ko muna dabbaka shi ba za ka yi bakin ciki ba har ka mutu wallahi ba za ka bakin ciki ba sai dai in kai ne ka sa wa kanka bakin ciki Allah kiyaye to haka ce intishar islam da gaggawa fi inha'il alam a disa sannin duniya ya ce wa katsari ko shatta da kwantinan daban-daban na duniya ka ji african continent european continent wane ne continent duk duniya ba inda musulunci bai yaɗu ba a cikin 'yan shekaru kaɗan kaga wannan alama ne cewa addinin Allah ne kuma yana samun tagomashi da taimako na ubangiji abun yaɗa musulunci yanzu ka zo ke da sanci tinkan ayafe mu ko tinkin ma a yafi ma na gaban mu kai suke mission suke shigo kasashen to Africa asalin zuwan colonialism ma da aka zo ai mission missionaries ne ai ma'ana ai mission ne dan suka addinin kiristanci suka zo Africa ai har suka ji mulkin mallaka da sauransu me ya bukatar su a yaɗi mutane su koma addinin kiristanci sai a je guri a kafa musu inji a sa musu famfo a musu kaza a yi asibiti a yi wane ne me ake so ka dawo addinin kiristanci makaranta ta farko ta zamani sai ka samu ta arnati in za ku shiga makaranta sai kun yi addu'a arnanci ku shiga da sauransu ba ka kai ba amma suna ta yi suna ta yi shekara aro aro adadin masu shiga kiristanci bai kai abin da suka kashe ba kuma da ma ka Allah faɗa ya ce wallazina kafaru yunfiquna amwalahum li saddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun suna ce da dukiya mai yawa dan su kare mutane su daina bin addinin Allah a kashe kuɗi da yawa da program iri daban-daban don a ɓata tarbiyyar al'umma a raba su da musuluncinsu to suna ta yi amma ka samu ga mutum cikakken mutum mai nagarta ya fita a musulunci ya shiga arnanci to za ka samu aiki ne ba kaɗan ba gurin nemo su yana da ko a tarihin ƙwariyar garin mu kaɗai ka nemi mutum hamsin ko goma wanda da musulmi ne cikakku ba fa in iska bane dama cikakken musulmi mai hankali mai ilimi ya bar musulunci ga kiristanci zai maka wahala zai ma wahala dai suna da barbaru a yanzu suna jin samari saboda sun ta samari ba arabi ba boko sai su shigar da ku ta hanyar ba da kuɗaɗe da sallaha muku mata da kiɗa da dansewa a asoci ga mata ga kuɗi ga dansewa ta taimaka ni na addinin gaskiya kuma sai mutum ya jebi amma duk da karkata a ransa ya samu wani na ƙasu to me sa kaza me sa kaza to kaga addinin Allah yana taimakon sa gurin shiga zukatan mutane to shine alamun cewa lalle addinin gaske ne kuma addinin daga Allah yake yace fina alko ina ne wa qadarin shatta fi anha'il ma'murati wa qubulin nas lahu da kuma da mutane karban shi addini wa isaruhu ala gairihi kuma suke fifita musulunci akan addinin da ba shi ba duk wanda ya shiga musulunci zai gane addinin musulunci ya fi kowane addini daɗi ya fi kowane addini kuma ‘yanci ko ya fi kowane addini jin daɗin bautar ma yanzu kiristanci da za ka je ka sha sai sai ran ladi za ta fito ciko in aka je kuma dole sai an yi rawa an tashi an danse sai a ɗauko wata aya ɗaya ko biyu wadda shi fasto ya ga dama sai a karanta muku shi kana tashi ba za a buɗe tafi daga farko zuwa ƙarshe ba ba a yi ba a yi a harkar abin ba a yi sai dai ayar da ya ga dama sai karanta muku a wannan makon shi ke a yi rawa a tashi a dan sai magana ta kare sai kuma sati ba ka bane to wannan addini ne don kai ga musiba ba za ka yi in kai ga damuwa ba za ka yi amma kai musulmi kana farka daga bacci a sai kai sallar asuba ka zo ka gana da ubangijinka ka roƙe shi kaza ka yi addu'a kaza ka yi fara kaza an gama awa hudu biyar ka dawo azhar awa biyu lasar awa biyu magariba awa biyu isha haka za ka sai har ka mutu kullum kana kan addini in kuma ka sa kana ma bin sunna kana da ilimin sunna ba kullum ba 24 hours kana kan addini saboda ai musulmin sunna shi haka ke tafiya in za ka yi motsi ya manzon Allah yayi ko ba ka bane da aka muzalla da suwa yayayi da zai aure yayayi da zai aurar yayayi in zai siya yayaki in zai siyar yayaki da zai aure yayayi yayaki zama da iyalinsa makota abokanai ko mansa kawai kana bi haka ko manka akan sunna kake kuma kana ji ya annabi ya ce ai wata addu'a ce ai kaza ka gama za ka yi bacci ka karanta kaza ka karanta kaza ka karanta kaza har ma ga wani wuridi in ka faɗa ƙarshe kai shuru daga nan magana ba ka mutu gari ya waye ka babu ka rasu ka tafi aljanna duka wannan suna ta karantar da kai to haka wannan shine addini na gaskiya kuma dole mabiyinsa in dai yana da ilimin sa zaka samu hankalin shi a kwance yake kamar dai muna a Rosuna Najeriya mutum bai da naira dubu goma na da kansa amma ga ta dariya ana walwala da shi hankalin su kuma kwance saboda musulunci a turai ga gida ga waye bai da matar ma bari a dame shi ko ba haka yace ba no woman no cry ko haka yace ba wayan baka da mata baka da damuwa ai bare kai kuka ko to ba ya yin auren ma ya auri karensa ko kure kure sa amma bakin ciki kuma ya dame shi wani dan nashi kwaya ɗaya ne a duniyar ma ga kudin yana da shi amma damuwa ta dame shi ya jima ya gaji duniya shi kawai yanzu ya mutu saboda me ba musulunci shi kuma ruhi ba wani abu da yake gyara shi in ba sako daga sama ba mana sakon Allah da manzansa kenan shine ran mutum suka ce dan adam dama ai ban abu biyu ne ya hada Allah hada dan adam shine gangar jiki da kuma ruhi gangar jiki ka ci abinci mai kyau saki iska mai kyau ka sa kaya mai kyau ka zauna a guri mai kyau sai ka samu koshin lafiyar gangan jikinka shi kuma ruhi wannan duk ba zai mashi magani ba sai ka samu sako daga Allah shine Allah ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza sai ka samu kuma zaman lafiya a zuciyarka wanda wannan duk duniya ba mai shi in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne yace suna fifita shi addinin musulunci ala garihi min al adyani akan duk wani addini ma da ba addinin musulunci ba hatta arna fa manyan aran duniya fa sun yadda addinin musulunci ba kowanne addini ko ana maganganu akan wai terrorism aikin musulmi ne ta'addanci kashe mutane jihadi ba shi ke ga mutane karkariya ba sai wata ta tashi daga cin tura a amerika ba ta sai tabbata yadda addinin musulunci ne yan ta'adda bane saboda a tarihin musuluncin nan annabin musulmi ya karantar da su musulmi mabiyansa cewa ya bada labarin wata mata ta taimaki kare ta bashi ruwa aka bata aljanna to ya annabin da ya karantar a ji ai jin kan kare kuma za ta ya ta kashe mutane tace kuma hallau da sam wannan annabin ne bada labarin mace musulma ta hana kulya zuwa kiwo ta hana kuliyar abinci har ta mutu aka saka ta a jahannama to ya za a ce wannan annabin kuma ce wai mabiyin shi da yan ta'adda ta ce ba ta yadda ba wallahi ba koyantarwa annabin ba ta sa ta'addanci sai dai in wani iskanci sabo daban ne kuma haka ne ha kuma haka ne na ai su ba irin mu bane kai ne aka faɗa maka ta ƙarya ne mu haka mutum ba da mutane ana faɗa wa da wani kidan la ƙarya yake ko mun gina mutum kuma ka ta ƙarya ne ya haife ka wani ma ya yi babanka amma ka ta kidan la ƙarya yake sai to shikenan zauna me gaskiyar ba bai sani ba ha to ƙarya ne mun a'a ba faɗa kai ba kai din me gaskiya babu babu to wannan tabi'ar mu ne na bakake mu kuma nan wannan sai bakin mutum ko kuma ka ta dan arewacin Najeriya mun gaji cin mutuncin manyan mu ko mutum ya fi ka zage shi ba kai wani ma gurin wannan Allah tsare imanin hmm? ba a ɗauki shi malashi ba gaskiya ne zagin mutane masu kima ya sami gashin muguwar wahala gashi nan kwaye ba mu da tsari ko kaɗan ko ya ce dalilin wannan hujja ne sirki ne buwata isa salama akan gaskiyar annabcin manzon Allah ya yaɗa addinin da duk duniya an karfe shi kuma har yanzu babu wani addini da yake da mabiya masu hankali na irin musulunci kuma shi ne da ke karuwa a mabiyansa shi bayan raguwa musulunci haka Allah ya shi da wuya mutum ya tuge fita ciki sai dan dama kawai zindiki ne ko ya shiga dan wata manufa daban ya ce abu na hudu ko haka ne ko sihhatul mubadi'un natija abi harimin annabi sallallahu alaihi wasallama wa sidquha wa salahiyatiha yace inganci na abubuwan da manzan Allah ya zo da su da kuma gaskiyar abin da ya da shi da kuma cewa shi abin da ya kawo abu ne wanda ke na lafiya da zaman lafiya a duk duniya saboda ya kawo tsarin komai da komai kaga bayan yayi magana kan haƙoƙin dan adam da ubangijinsa shine kar a shirka ko kuma sai kawo haƙoƙi na dan adam da dan adam zama da kai da iyalinka Allah ce wa ashiruhunna bil ma'rufi na fata an gane an gama wannan ya ce ga haƙƙin ‘ya'ya a kan iyayensu ga haƙƙin iyaye a kan ‘ya'yansu ga haƙƙin makoci a kan makocinsa duk an da ya faɗi waɗannan abubuwa don an muku zamantakiya kyakkyawa a duniya an gama wannan ga haƙƙin dabbobi a kan ku mun karanta da kuma kumanta ba wani raƙumi ya kawo ƙarar mai shigun manzon Allah yana kuka raƙumin da hawayensa Allah ya kama shi ya shafa kansa ya yi manzan Allah ya mara magana shi ma manzan Allah magana mazala ce ina mai raƙumin nan wani matashi dan ansari ya ce gani ya ce raƙuminka ya kawo ƙararraka ya ce sande kana ɗaura masa aikin da ya fi ƙarfinsa kuma ba ka ba shi abinci ya ƙoshi sannan kuma kana gallaza masa to ka ji tsoron Allah game da waɗanda dabbobin da Allah ya ba ku amana ce Allah ya baka Allah ya baka saniya raƙumi akuya wane ne haka kawai Allah ga dama ya baka ka duba girman raƙumi in ba Allah hore maka ba ka saka rike shi eh ta isa ta ma Allah mallaka maka shi dan ka amfana da shi ga sauro fa da ba hore maka shi ba sai ana ka bacci ko ba ka bane ka rasa ma zaka da shi kai ta fama ka mari nan ɗan kuma ya tashi ka daki nan ya tashi ka da kwana kana yi ko ka duba cin naka in ya galla ma cizo ka shiga uku wani ya ce gwara ma cinnaka gwara kuna mata harbe shi kan cinnaka to ka duba ne da yake Allah bai mallaka maka su ba to amma ka duba girman sa ka duba sa ba ganin shi ma kawai abin tsoro ne amma Allah sai mallaka maka shi kuma sai ka gallaza masa ka dake shi kamar wane ne to Allah ta kuyi tsoron Allah game da waɗannan dabbobi da Allah ba ku manzon Allah ne fa yace ba ma dabbobi manya ba in ka dafa ruwa mai zafi kayi uzuri da shi zaka zubar to ka bar shi kar ka zubar ka ajiye shi huci domin a ƙasa akwai ƙwarin da Allah ne ka ƙesa adadin su har ka kashe su in ba annabi ba da faɗa maka wannan yace inna Allah katabal ihsana ala kulli shay wa idza zabahatum me yace ba sun zibiha yace wala shiddahatukum shafaratahu wal yurih zabihatuhu ka so rago zaka yanka to ka samu wuka mai kaifi ka duba kimantawa na manzon Allah ka so raguna biyu to zaka yanka su karka yanka ɗayan a gaban ɗaya haka mazala ya faɗa ka yanka wannan daban ya gama a ɗauke shi a mafkawar da shi to ba samu ɗayan a yanka shi kuma da wuka mai kaifin gaske duk wani musulunci ne ba duk wata mu'amala da za a samu zama lafiya a duniya manzala ne shin fudata wani bature yake cewa ana magana a united nation game da rikicin duniya da abubuwa gaba ta tsakiya wane ne turai da menene ya ce kai ya duk wannan abin da muke shan wahala da annabin larabawa yana raye ya ce zai warware matsalar duniya gaba ɗaya a kafin ya shanye kofin shayi ma'ana ya shanye kofin shayi yanzu ka sama shayi a kofi ka ɗan sha minti nawa za ka yi ma'ana kan ɗauki lokaci mai wa zai warware kitsin juna gaba ɗaya kuma haka ne haka manzo Allah yake ke yasa daga abu ya faru sai su kai mar ƙara ya manzo Allah kaza aka mun kai kira ku gaba ɗaya cikin minti ɗaya an warware kowa ya yi da yana jin daɗi saboda annabin gaske ne annabin Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam to duk addininsa cike yake da adalci da tsarin zaman lafiya a duk duniya wanda hatta kai daga turai da suke samun zaman lafiya ai sun ɗauki waɗansu abubuwa ne suka yi implementing a cikin dokokinsu wanda asalinsu musulunci na ba ta hanga ne ya aka zama da ƙasashensu samu haga munan da yake ga munan dai la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ya zama kashin bakar wahala ba mu ba ma tsarin allah da annabin ba ma tsarin batura kawai kitabar asar da bakin mutum kawai a samu mai shekara saba'in tamanin ya sace biliyan talatin biliyan talatin ya sace kuma zai da shi ya sa mutum miliyan ɗari a cikin bala'i mutum miliyan ɗari su mutu saboda abin da ya sata ɗin a gwanin sai mu bukajen mutane a asalin kuɗi mai amfanin sa suka ce ai kawai ke bukata da shi ne to ka dauki wanda baka ya wuce bukatar ka aka baka da hankali ko baka ba wani amfani da shi to me amfanin sa yanzu ba shi da amfani ai kuma da zaka ba mutum a cikin ɗari da kasa ta ka ba da ɗaya za a yi walwala a ji daɗi to ya kiye bada to ya za ku yi sai da ku ya ƙuri ku rike bakin ku kar ku zage shi ku ba Allah ku je gaban Allah sai ya zama muku shikenan in kuma ka zage shi to ka 2-0 baka more ba ga kuma haƙinsa shi kuma Allah baya zalunci sai an yi balansin a lahira amma ba haka ba ka duba da ake rayuwa fa kana sallah kana salati da hankalinka da iliminka da kwazanka amma abin da zaka ce ga gare ka wanda he Najeriya abin da zaka ci a bakin ka koshi da kai da iyalinka ya gagara sai da azo a nemi gari garin ma ba siga ba karago haka za a jika a ci ba ka ake rayuwa ba ba lafiya ‘ya'yanka a kwance ko matarka ka rasa ya za ka yi saboda ba ka da ko naira goma suna min? a to ba cikin yake rayuwa ba ne ba a cikin yake rayuwa to ai ba tare ake da kwarukuwa ba haka ake rayuwa mana aiwa ga wani kowa ma zai sani ai mutum ya tashi musulmin Allah mai imani ba da kuna raɗaya ko ba rago ba ne ba wallahi sakare ba ne ya yi iyayensa babin kuma daga gaske babin a kun da san da bai nema ba ne ko to kun da ya neman kana ba shi da aiki zuwa kasuwar kauye a ce daga nan garin zuwa bai mari kaɗai ta maka kuɗin mota dubu uku zuwa dawa dubu uku to in gaje kuma ka dubu biyu to ya haka kenan ka ga an shiga masifa ko gobe za ka ƙara komawa to kuma shi bai iya kuma bai zo kasuwar kauyen to yanzu ya zai dan abin da ka da shi dubu goma jarin sa dole zai cinye shi to gobe ya zai ba ga da aka shiga masifar rayuwa aka shiga tashin hankali kowa gashi nan bai san ma ka zawatar nasa sukara kuma wani bai sukara walakin na azabar shugabanni a sadidun kawai ah wannan ba zabar Allah bace ai wallahi ba zabar Allah bace ba ta Allah bace wallahi ta shugabanni ce wallahi sun sa kowa ya gigice muna roƙon Allah canja da mutanen kirki Allah saka musu tausayi a zukatansu ya ba su ganewa ai jinkan mutane shine rayuwa ai alai ka taimaka mutane ana cikin musifar rayuwa abubuwa sun ta'azzara mutum yana aiki yayi karatu ma'aikatan gwamnati ne albayansa nawa ne ka duba kwanaki wani saboda ka san mutum yana sabo hauka cewa yake bai sani ba ah ya zo ce wai duk sojan najeriya ba mai karɓar ƙasa da dubu ɗari to don allah soja dubu ɗari yau take dubu ɗari dubu ɗari ba soja da bindiga a harbe shi ya mutu dubu ɗari kacal ya yi kaɗan saboda allah ya yi kaɗan mana saboda allah ina laifin a ce an ba shi dubu ɗari biyar constable da kowa ba zai je shiga ba a ce sojan za a je a shiga ai mana me za hana ai amma da gangan an mai da kowa ya da allah soja to kowa sai ya nemi kansa kuma me zai yi dan ya nemi afuwa tunda shi Allah kofarsa baya rufe ta gabaki daya in an rufe maka wannan ko ma gurin Allah zai bude maka wuta sai ka ka samu ci gaba kuma ku yi hakuri mu dai a musuluncin mu zagin shugabanni haramun ba ruwanka da su ka musu addu'a Allah shirye su kuma ya kawo mutane kirki zaben da za a yi nan gaba ba shikenan ba mhm yace na miki wa zuhuri nata'ijiha kuma al abin da aka samu na fa'idoji a da'awar manzon Allah ya bayyana karar babu wani wanda yake shakka a cikin sa saboda ya kawo duniya lafiya da zama lafiya misali ya fi sauki na ka duba kasar Saudiya saboda bin tsarin manzon Allah da suke yi za ka buɗe shagonka ka ka ja ka ka tafi gidanka ka je ka kwanciyar ka ba mai shiga bare ya masa ta me ya kawo wannan abin shari'ar Allah ce ta kawai ko a turi babu irin wannan abin wallahi ko a turi ba su da shi babu shi amma da yake kasar Allah ce ana abin Allah ba maganar ma aje a makasata in kuma aka yi za a gamu da fushin hukuma ko yace ina miki abdayiba wanda suke abubuwa masu kyau mubarakan mai albarka a ga duka wani an same su tashhadu wannan ya tabbatar maka cewa annaha min indillahi ta'ala lalle addinin manzon Allah nan to daga Allah yake yace wa anna sahibuha wanda ya kawo kuma addinin rasulullahi annabin Allah ne wa nabiyuhu kuma annabi manzon Allah ne kuma annabinsa ne yace alkamisa abu na biyar ma zahar ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam min mujati yace abin da ya bayyana ga manzon Allah na mu'ujizozi iri-iri wanda ya tabbatar da duniya shi annabin Allah ko wa khawariqil lati yuhilu al-aqlu ne sudurha ala yadi ghairi nabiyyin wa rasulin da kuma abubuwan da ya tabbata a ta hanyar manzon Allah wanda hankali zai ya tabbatar cewa wannan abun ba wanda ya isa yi in ba annabi ba ko manzo na ba ta an gane yace minha aina miki yace wa hadha darfun ga dan wadansu bayanai kadan min tafi muzatin daga cikin abin da ya bayyana na mujozin manzon Allah da yawa ga sunan yace kama hiya sabita kamar da ya tabbata fil hadisi sahihi hadisi ingantacce ko ashbaha bil mutawatir wanda hadisin ma ya kama tsayin mutawatiri wanda ba za a iya karanta shi ba jama'a daga jama'a daga jama'a kenan yace allazi la yukadzibu illa da'iful aqli ba mai karyata irin wannan hadisi sai mutumin da yake da raunin hankali au fa'iduhu ko kuma wanda ba shi da hankali ma'ana duk wanda ka gana karyata hadisi ingantacce to ko mai raunin hankali ne ko kuma mara hankali ne ma gaba ki daya amma ba haka ba duk abin da za a faɗa na hadisi ingantacce to kamar ayar qur'ani ce karara haka karyata ta ai bala'i ka ja kanka ko yace daga cikin su insaqul qamar akwai tsagewar wata da ya gida biyu wani zamu da lokaci ya yi to eh lokaci ya yi ko to shi kyan a tsaye babu damuwa kadi sai muka tare muna rai kafin a rufe karatun akwai wata takarda da wani mutum ya turo ta yana yin tambaya a ci yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam ina tambaya ya ce wai yana tambaya ne yana da mata guda biyu ɗaya tana da 'ya'ya manya kuna ganewa kuma 'ya'yan manya ne suna da kuɗi suna siya wa mamarsu kuma su abubuwan morewa da jin daɗin rayuwa ai sun kyauta ko Allah musa albarka ah ka samu kuɗi baka wa marka wutuwa zaka ba duniya iyayen ka zaka ba da masu ne fes ai ka raba su da wahala da kyanda da musifa da tarin kwatai eh yau yace ɗayar kuma 'ya'yanta ƙanana ne kuna ganewa so ya ce wai shi mai gidancin ya halatta oh ita to Allah gafarta malam ya halatta ni irin karsha ita ɗaya matar irin waɗansan abubuwan da su ƴaƴan waccan suka siya mata shi zai iya siya wa ɗaya matar wala Allah amarya ce ko ya je ya auro ƴar karama dan ya dan more ko ka san ba ka miki cewa bakatin mutane to yanzu ya halatta ya haka ko bai halatta ba baba ya halitta? ha? to haka ne baban makaranta ai haka ne baban makaranta ai yanzu ya halitta ya siya matarsa amaryar mai kananan ya'ya kayan morewar bai siya wa ita uwar gidan ba ko kuma yaya za a yi na ba ta an gane suka ce malamai su idan mutum kana da mata sama da ɗaya matanka biyu ko uku to kowace abin da ka ce adalci shine kowace a cikinsu ka ba ta abin take bukata shine adalci ba wai ka musu abu daidai ba kuna ganewa yin abin daidai wani lokaci ma zalunci kuna ganewa ita wacce ƴaƴanta biyar ko shida ita wannan ƴaƴanta uku sai ka ɗauki dubu biyar ka ba mai 'ya'ya shida kyauta sai ka ɗauki kuma dubu biyar ka ba mai 'ya'ya biyu kyauta wannan ka yi zalunci wannan ka yi zalunci saboda yanzu ta mai 'ya'ya biyar ɗin nan ko shida da kan zo mama abin kaza ya za ta yi za ta ba su mama siya min kaza za ta yi za ta siya musu mama kaga za ta kuɗin da ka bata duka dai kuma gurin wa 'ya'yanka don ka tashi sai ka kowace abu gwargwadon bukatarta shine asalin adalci suka ce malamai a musulunci da haka kan wannan gabar idan shi ɗa ya samu ya siya iyarsa abin da ya ga ya dace kuma galibi ɗan kirki ba cewa ke siyo abu kaza ba kawai zai tunanin kaza ya kamata in siya mama kawai sai siya ka mata ita ma ta gani ba taɓa gani abin ba ta yi murna da daɗi ta masa addu'a na ba ta an gane to haka shikenan to yanzu kai magidancin su kai haƙƙin ka da su daban ne ƴaƴa da mamarsu haƙƙin su ta kansu daban ne da haka kowace a cikin matanka za ka mata abu ne gwargwadon bukatarta kar ka ce tun da ƴaƴan wannan suna da kuɗi to ka daina wa ita wannan komai sai da ka riƙe waccan amaryar ta ta ƴar hila to nan kuma za ka shiga layin zalunci tun da haƙƙinta ne ita ma ya kamata abin da zai burge ta ta ji daɗi kun gane abin da ake nufi abin da ya kamata kamata na jin daɗi irin nata ita ma sai kamata ai duk kuɗin mutum yana son kuma shi ma'amar wani abu na kyauta yana jin daɗi sai ɗan adam ne ai musamman kuma ce miji ne a gun mace ai tana ganin a kyautar miji ai da ban take da kyautar ɗa a gun mata ba su ba ɗaya suke ba da za ka yi dawo namu ga shi wannan mutum mai mata biyu to sai ji tsoron Allah tunda har ya tambaya to idan zai musu abu sai ya musu gwargwadon bukatarsu wani shine adalci wanda ko take bukata sai ka musu gurgudan bukatar su kuma kai ma gurgudan arzikin da Allah ya kore maka dan Allah sai li yunfik du sa'atin min sa'ati yau idan kai matar ka tafi dan gwata kudi ko bai fi kudi ba cin bakake don tafi dan gwata kudi a musuluncin manzon Allah idan ta maka tuwo ta sai magin naira 100 dole ya kabiya ta eh saboda hakin ka ne ba hakin ta bane amma ta ga dama ta bar maka ta siya ma fakuluhu hani an mari'a haka Allah ya ce kawai ka zaman da kawai ka yi godiya ya ka alabar mun jihajiya ka Allah kiyaye wa wannan ni bana fata a kaina ga wannan ta jiga kuɗi wannan bana so ne ni bana so ai ba aji ai ai namiji namiji ne ka kuma matar ka ai ana so ka matar ka ai kuɗi ka fita ilimi ka fita wayewa ko ba ka bane ka ba ta labari ka ce kai to mutum ka sani a kina gida kawai sai ka tace bayani kawai amma ka ga kai ta ta maka ina ba an gane sau dai ala ayi halin zama da iyali suka ce wannan shine mafitarsa ana yau kowace mata ne bukata gurgudan bukatarta shine haƙin da yake kan miji amma in ta sarayar maka ita waccan din ta ce kaga tunda ni ziyara suna mun komai kai ma ka dan samu kai a madarka to na ga haƙinta ne ta sarayar akwai matar manzon Allah Saudat da ta ga cewa kamar ba fa sakin da zai ba saka cewa kamar kuma Allah ko zai sake ta ne take jin tsoro ta ya manzo Allah da Allah a bar ni in ci gaba da zama a cikin matanka kar ka sake ni ni na riga na girma amma rana ta ta kwana daki na na bar wana na Aisha kaga hakkin ta ne ta sarayar manzo kuma sai karba aka ci gaba da kuma rayuwa a haka so in ta sarayar da hakkin ta ita da karan kanta babu laifi a kanta kuma sannan abu na biyu jan hankali ga mazaji da yawa muna tsanta kama cikin irin waɗannan matsalolin idan ka girma kai ƴaƴa suka yi girma to in aure kama ka kada ka aure karma yarinya ba haram bane ku gane ba haram bane ya halatta ya halatta kuna gane ya halatta ya halatta ya halatta yawa amma akwai illoli a ɗabi'ar ɗa namiji idan ya tashi kai baban shi ne ka auro tarinya karama walalama shi din ya fita ran shi ba zai iya yadda ya ɗauke ta matsayin uwarsa ba abu na ɗaya kenan kuma na biyu zai ga cewa duk abin da zai ma a duniya ita za ka bawa in zai ba ka kyautar dubu ɗari saboda ita zai ba ka dubu goma wallai cewa zai duk abin da ya mace za ka je ka ba kuna gane da haka ya ka za kanka wata yadda mai kuma da sai dan kana da kuɗi kotu babu laifi inda kuɗinka ne kai ma ka sha uzurinka da ka ga dama amma dai na jaza wa zuri'a wani irin baraka daga ƙarshe kuma ya jaza shi magidancin damuwa da bakin ciki ba sa iya ɗaukan ma wa'yancan ƙananan ɗaya matsayin ƙannansu su za ka yi aure ka nemo kuma babba kai ma wadda ala ƙalli ko ba zai ce mata uwa ba ta da fi shi shi kenan sai kana lafiya kayanka na fata an gane amma dai ba haram bane in kaga zaka aure ba haram da yarinya babu laifi ka aure kayanka in kana da sukuninka kudinka ne sai kai kayanka amma dai kullun suka ce a aure ana duba mana ka cewa kufi ma'ana daidaito a aure a samu daidaito abin da zai balancing equation din kuna ganewa da yawa daga mazaje manya da suka rika rasuwa akwai waɗannan kitsin a cikin sanadiyar rasuwarsu ya girma ƙarfinsa ya ƙare jarinsa babu in ma'aikacin ya yi ritaya ba kuɗi a hannunsa to yanzu 'ya'yan shi manya kuma sun ƙi taimakon shi da ɗaya matar shi sun koma ɓangaren iya su kaɗai to kaga wannan ai damuwa ce ba kowa wani ke da imani da gane cewa ai matar babansa ba uwar shi ce kuma ta rufa baban shi asiri ne kamata yadda zai wa uwarsa ko bai mata da daidai ta ma dan yaga mata ko to ba kowa bane sai masu imani ana samu ana samu to dan mutum shi yake gina wa kansa iyalin shi kuma yake ke rusa kanshi iyalinsa da fatan an fahimta Allah kuma ya sa albarka a cikin da muka faɗa Allah ya taimake mu kuma sai mu dai dage da addu'o'i da istighfari saboda roƙon Allah ba mu ruwa mai albarka a gaje ga abin da aka samu abu ga hadiri ya hadu kuma Allah bai karo mu to muna roƙon Allah ya kawo ruwa mai albarka kuma duk abin da ka san kane wanda ba zai ba mutum sai tuba kuma baka ma laifin da ka dage da istighfari da muka karatun mu na ji ko yawan istighfar na jawo a samu ruwan sama muna fatan Allah shayar da mu ya sa albarka a cikin dukkan lamuran mu ya gyara mana kasar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah na